نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata bakwai a takwas ga watan jimadal akhira shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa ajiya mun tsaya ne a ƙarshen anwa'ul masi yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi sifatul mu'aliji mala ya ce gaba ta gaba da za mu tattauna a kai ita ce siffar al-mu'aliji shi ne mai magani me ake nufi da mai magani shi ne wanda zai yi wa mara lafiya rukuya lokacin da ya sami kansa a cikin shafar aljanu ya ya kamata siffofinsa su kasance wanne irin yanayi ya kamata a ce ya siffance da shi malai ce la ya tasanna li ayi insanin ayyu alijal masru ba abu ne da yake daidai ba ga kowanne irin mutum ya ce zai yi magani ga wanda aljanu suka shafa ba daidai ba ne kawai mutum ya tsalle ya faɗo harkar alhali bai kiyaye sharɗanta da ƙa'idodinta ba ولذا يجب أن يتصف المعالج بالصفات الآتية مالك شيسا يا وجب قدك بماغني واند زي رقيا يكسن تياس بانتو دا سبوبي ما سزوا تبركو مالك أن يكون معتقدا عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم تلك العقيدة الصافية النقية البيضاء الناسعة ما ليتي نفركو دولني كسنتي مؤتقدا مي قدر تيواني عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم يكسنتي ينا قدرتي da irin ƙudurorin da magabata na gari suka ƙudurce a kansa tilkal aqidatu safiya an naqiya al bayda an nasi'a mala ce irin wannan aƙida da take tatacciya tsabtatacciya faraƙal kyakkyawa ma'ana ya kasance mutum ya ɗabi'antu ko ya aƙidantu da aƙida irin ta magabata ta nagari aƙidar da manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ya ɗora sahabbansa a kai sahabbai suka koyar da almajiransa abin ya gangaro har zuwa yanzu ta tattiyar aƙida wacce ba a yi mata garwai da shirka ko bid'o'i ko abin da ya kama da haka ba to ya kasance wanda duk zai yi magani alal ya san aqida ta magabata ta nagari abin da ya kamata ya kudirce a cikin zuciyarsa game da Allah madaukakin sarki abin da ya kamata ya kudirce a zuciyarsa game da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya kamata ya kudirce akan addinin musulunci da sauran abubuwan da suke da alaka da shi wannan duk abu ne da yake ya kamata a ce an same shi ga mai magani abu na biyu an ya kona muhaƙiƙan littauhidil khalisi fi ƙaulihi wa amalihi ya kasance yana ƙoƙarin tabbatar da tataccen tauhidi a cikin maganganunsa da kuma ayyukansa ya kasance ayyukansa sun yi hannun riga da shirka sun yi hannun riga da duk abin da zai jingina wa Allah maɗaukakin sarki kishiya sun yi hannun riga da duk abin da zai kawo wa tauhidinsa tasgaɗo ko kuma ya kawo masa matsala ya kasance yana da tataccen tauhidi babu shirka ko tsofanin shirka a cikinsa abu na uku an yakuna mutaqidan anna li kalamillahi ta'siran 'ala al-jinni wash-shayatin ya kasance yana kudiri a cikin zuciyarsa cewa lallai fa zancen Allah madaukakin sarki alqur'ani yana da tasiri mai girma akan aljanu da shedanu ya kasance ya yarda da wannan a cikin zuciyarsa cewa abin da yake karantawa na alqur'ani ko hadisan da zai karanta a addu'o'in da zai karanta daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karanta su ne saboda suna da tasiri wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake da mahimmanci kwarai da gaske lokacin da kake karanta alƙur'ani ga mara lafiya amma zuciyarka ta rabu ɗaya ta rabu biyu cewa abin zai yi ko ba zai yi ba to wannan akwai shakka ko kokonto a cikin zuciyarka ba lallai abin naka ya aiki ba abin da ake so a samu yaƙini a samu tabbacin cewa zuciyarka ta yarda da abin da kake karantawa to sai abin ya maka tasiri na hudu ay yakuna aliman bi ahwalil jinni wa shayatin ya kasance mutumin da zai yi karatu ko mutumin da zai yi ruqiya yana sane da halayen aljanu da shedanu me ake nufi da halayen aljanu da shedanu shine irin abubuwan da malam yayi ta kokarin fito mana da su tun daga farkon littafin ya kasance kana sanin cewa wane ne aljani ina ne gurin zamansa menene abincinsa menene ɗabi'unsa washe yake fitowa washe suke komawa gida duk irin waɗannan abubuwan ina ne suke zama duka sani zai taimaka maka wajen tantance yanayin yadda za ka ma'amalance su lokacin da kake karatun ya kasance mutum alalakalla yana da wani abu daga cikin ilimin sanin halayen aljanu daga cikin abubuwan da malam ya ta kokarin kawo mana a farkon littafin da ma wasu abubuwan da malam bai ambata ba anan ya kasance mutum ya san wasu abubuwan daga ciki abu na biyar an ya kuna aliman bi madakhilish shaitan ya kasance mutum yana sane da ƙofofin da shaidan yakan bi ya cutar da ɗan adam shine abin da ake kira da madakhil mashigogi mashiga mashiga da shaidan yakan bi ya shiga wa ɗan adam ɗan adam a koda yaushe kamar wani abin farauta ne na shaidan to shi ko abin farauta duk mai farauta idan ya tashi zai farauce shi duk hanyar da ya san zai bi ta dabara da wayo ya kama wannan abin shi yake bi idan ya bi ta nan ya zame sai ya canza wata hanyar idan ya ƙara zamewa ta wata hanyar sai ya koma wata haka zai ba zai gushe ba yana ta haka har sai ya kokari ya kama abin da yake so ya kama to haka shi dan yake wa dan adam yana da hanyoyi da yake shigo mana idan ya shigo ma ta can ka kauce sai ya dawo ta nan idan ya shigo ma ta can ka kauce sai ya shigo ta nan insha Allah ta'ala karshe karshe littafin za ku ji irin wannan hanyoyin da shi dan yake shigo mutane wani zai shigo masa ta hanyar girma da matsayi idan bai samu dama ba sai shigo maka ta hanyar kafirci idan bai samu dama ba sai shigo maka ta hanyar bid'a idan bai samu dama ba zai shigo maka ta hanyar sabo idan bai samu dama wani lokaci ma ta hanyar addini zai shigo maka ta hanyar addini ya ziga ka a matsayin kai wani ne ka cika ka kai matsayin da ba wanda ya kai da sauransu to aka zai halakar da kai duk sai ga addinin ka da karatunka da ibada da kai duk sun rushe sakamakon ruduwa kai ruduwar da zaka yi da wasu ayyukan da shedan ya zuga ka akai to ya kasance mutum alal kalla ya san hanyoyin da shedan ya kan biya shiga wajen halakar da mutum mala yace fanzur ila shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yace kai duba zuwa ga shaykh al-islam ibn taymiya inda ma qala lahu al-jin lokacin da wani aljani yace da shi ana akhruju karamatan laka ai mun karanta a baya lokacin da ibn taymiya yake wani ruqiya sai shedanin yace da ibn taymiya ana akhruju minhu karamatan laka zan fita daga jikin wannan mutumin amma saboda girmanka da matsayin kai sa zan fita fa qala sai sai ibn taymiya yace da shi la a a in dai saboda ni ne kada ka fita walakin ta'atan lillahi wa rasuli sai dai ina so ka fita ne saboda yi wa Allah da'a da manzansa amma in dan ni ne kada ka fita to kun ga wannan madkhal ne daga cikin madakhilin shaitan hanya ce da shaitan zai iya bi ya rikitar da kai ko ya rikita maka littafi idan baka ankara ba zai nuna maka ai kai wani ne ya kamba maka ya girmama ka ya fasa maka kai da zarar ka hau kenan ka halaka kana hawa kana yadda shikenan kaga lokacin da ya ce masa zan fita daga jikinsa amma saboda kai saboda girmanka da matsayinka inda abin taimiyya ya ce to shikenan masha Allah daman na kai haka to da shikenan ya gama da shi ya gama da shi ya tabbatar ba Allah ne a ransa ba to duk abin da zai kuma a gaba zai tasiri ba to amma da ya fahimce sai ya ce ba na so ka fita dan ni ina so ka fita ne dan Allah kuma abin da ya faru kenan shedanin ya fita to ya kamata a ce mai karatu ya lura da irin wannan abubuwa wani lokaci idan shaidan ya so ya halakar da kai sai rinka gaya maka wasu maganganu ya nuna maka kai wasu ne kai wani ne na musamman malai ce falaula anna shaykh al-islam da ba dan malam ibn taymiya ya kasance alimu bi madakhil shaytan masani ne game da inda shaidan yake shigowa mutane ya halakar da su ba ma qala zalika da bai faɗi wannan magana ba sai yadda da abin da shaidanin ya faɗa abu na shida mala ya ce yustahabbu lil mu'aliji ay yakuna mutazawwijan mustahabbi ne ga wanda zai yi ruqiya ga wanda zai yi magani idan so zai zama samu ya kasance mai aure ya kasance mai aure amma wannan ba shar'i bane da yake lazimi amma mustahabbi ne idan zai samu abin da yasa ake so wanda zai ruqiya kasance mai aure saboda an fi sa rai an fi tsammanin al'iffa daga gare shi an fi tsammanin kamewa daga gare shi to amma idan ba a samu mai auren ba sai mara auren wannan babu laifi insha Allah ta'ala inda ya cika sharɗan da ake bukata ya iya karatun alkur'ani kuma mutumin kirki ne na kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki babu laifi sai yayi ba lalle sai mai aure ba malam yace abu na bakwai ay yakuna mujtaniban lil muharramati allati biha yastatilu ash-shaytanu 'ala al-insan ya kasance mutum iya gwargwadon ikonsa yana ƙoƙarin nisantar abubuwan da duk shari'a ta haramta wanda da irin wannan abubuwan ne da yake na haramun shaidan yake iya samun daman hakke masa ko ya zake masa to duk abin da ya san shaidan zai samu dama wajen ya hakke masa ko ya zake masa ya yi ƙoƙari ya guje shi ay yakuna muwaliyan abu na takwas ya kasance mai bibiya ne bi ta'ati da yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a allati biha yarghamu anfa shaitan wanda ta hanyar yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a zai iya turmuza hancin shaitan da ƙasa a ƙasa ya kasance mutum mai ƙoƙarin yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a ne saboda kafa daidai gwargwadon ikonsa wannan ɗa'ar da kake wa Allah maɗaukakin sarki shi zai ba shaitan dama ya rinka tsoronka ya rinka gudunka ba zai zo inda kake ba kuma ko da ka ba shi umarni zai iya bi ko da ka hana shi zai iya hannuwa amma idan ya kasance kai da shi duk ɗaya ne shi me yake yi a wajen wannan saban Allah madaukakin sarki yake yi saboda ya cutar da mutum kai ma kuma kullun a cikin saban Allah kake to me bambancin ku ba bambancin ku ba bambancin ku shi sa sai ka ga masa magana sai maka inkari amma idan ya kasance daidai gwargwado ba a ce mutum dole sai ya zama ɗari bisa ɗari ba za ta yi ba gwargwadon ikon ka ka kiyaye duk abubuwan da suke Allah madaukakin sarki baya so duk abin da yake aka ce ka ba'ir ne ka ba'ir babban zunubi ne to yi kokari daidai gwargwadon iyanka ka guje shi as-sagha'ir din su ma kuma a rinka kokari dai ana fadawa nan ana tashi ana istighfari a haka insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya datar da kai Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce abu na tara ay yakuna mulaziman li dhikrillahi al-azim ya kasance wanda zai magani mai lazimtar zikirin Allah madaukakin sarki ne mai lazimtar azkar ne alladhi huwa al-hisnul hasin wanda Allah maɗaukakin sarki shine katanga mai ba da kariya mina shaitani daga dukkanin wani shaidani arrajimi wanda yake abin jefewa wala ya tahaqqaqu zalika malai ce hakan kuma ba zai tabbata ba illa bi ma'rifatil azkarin nabawiyyatil yawmiyya sai ta hanyar sanin zikiran da suka tabbata ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne yau da kullum annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa nauyin sanar da mu kuma ya sauke nauyi ya sanar da mu zikiri tun daga tashi daga bacci har zuwa kwanciyar bacci babu wanda annabi koyar da mu ba sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya in ka ga mutum baya yi to ɗayan biyu ko dai bai je ya koya ba ko kuma ya iya yana sakaci amma dai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kad addal amana ya riga ya sauke amana da Allah maɗaukakin sarki ya koyar da shi tun daga lokacin da mutum zai tashi daga bacci annabi ya ce ga irin zikirin da zaka idan ka tashi daga bacci ka je zaka shiga ban daki akwai zikiri in ka fito daga ban dakin akwai zikiri idan sallah zaka duk cikin sallar har ka gama ta akwai zikiri idan ka gama zaka sa kayanka akwai zikiri idan zaka fito daga gidanka akwai zikiri shiga gida akwai zikiri tafiya zuwa masallacin nan da zaka akwai zikiri yan uwa ba haka bane shiga cikin masallacin ma akwai zikiri in ka gama fita daga masallacin ma akwai me akwai zikiri in ka koma ka shiga gida akwai me akwai zikiri duk abin da za ka yi duk rayuwarka gaba ɗaya cike take da zikiri shi sa ɗan adam da Allah maɗaukin sarki ta yi lazina amanu zikurullaha zikiran kafiran in ka duba sai ka ga dukkanin rayuwarka in dai za ka riƙe wannan ayar a cikin zikiri take ya ku wanda ku imani ku ambaci Allah ambato mai yawa to sai ka ga dukkanin rayuwarka karatun alƙur'ani zikiri ne sallar da kake ita ma zikiri ce hailala zikiri ne hauƙala zikiri ne hamdala zikiri dukkanin waɗannan abubuwan zikiri ne gaba ɗaya to sai ga babu wani lokaci a cikin lokutan ka da baka cikin zikiri haka kawai ma idan kana zaune a kasuwa ne a makaranta ne a wajen aiki ne a wajen sana'arka ne to ko da aikin kake yi bakinka na san a lokacin abali a ce kuma aiki yake ba ko to zikarin ambatan Allah madaukakin sarki da shi shine abin da wannan bawan Allah ya gaya wa na me kake so ka ce la haula wala quwwata illa billah shine hawqala abinda wannan bawan Allah ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah ni ayyukan addinin musulunci sun min yawa ga sallah ga kaza ga kaza ka gaya min wani abin da zan rike shi na tsira sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la yasalu la yazalu lisanika rataban min zikrillah kada harshen ka ya gushe danye da ambatan Allah madaukakin sarki to ƴan uwa idan ka kalli waɗannan abubuwan da muka ambata yanzu daga safe zuwa dare ka rike su da Allah akwai lokacin da zai kasance baka ambatan Allah da wahala to duk lokacin da mutum yake ambatan Allah ƴan uwa za ku ga shedan kuma gudu yake daga inda yake wallahi kai da shedan sai dai kallo a hanya sai dai kallo a hanya to amma duk lokacin da muka gafala muka rafkana to sai ga shi kuma shaidan din ƙara kusantuwa kusa da mu yake gwargwadon rafkanan mu gwargwadon kusancin sa da mu wa man ya'shu an zikri wa man ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin haka Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya kaucewa ya bijirewa ambatan Allah madaukakin sarki Allah ce sai mu dan fara masa sai mu makala masa wani shaidani sai kasance shi ne karinin sa karini shine wanda kullum kuna tare da shi kenan kaga a ce kullum kuna tare da shi dan akwai matsala Allah madaukakin sarki ya samu dace to waɗannan zikirai na yau da kullum uwa mu rike su ga littattafai nan da yawa an rubuta musamman littafin Hisnul Muslim wanda Allah madaukakin sarki ya albarkaci littafin littafi ne dan karami amma kuma ya tattara addu'o'i da suka shafi addu'o'in Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masu yawa mu rike shi akwai na Hausa duk kusan yaran duniyar nan da ake amfani da su manya manya babu inda babu yaran da ba a fassara Hisnul Muslim idan da hausa ne akwai inda aka fassara shi an fassara shi da hausa dr bashar ali umar babban malaminmu ya yi fassara shi da hausa yana nan idan da turanci idan turanci kake ji ma akwai fassararsa da turanci idan da larabci ne gashi nan daman yaran annabin kenan sallallahu alaihi wasallam to kowanne kowanne yare kake ji an fassara littafin nan da shi ka dauka ka rinka duba kana karantawa idan ka sashi a gaba kana yi kana yi kana yi kana yi baka ankara ba sai ga ka haddace shi gaba daya sai ga yanzu baka bukatar yasin musulmi ka ajiye shi ne kawai domin ya kasance a ko da yara sun taso a basu amma kai duk abin da ke ciki ka haddace shi yanzu a cikin nan baka rasa mafiya yawa daga cikin addu'o'in da suke cikin littafin nan wallahi da ya haddace su me dalili saboda yawan yi yawan yi yan uwa waɗannan azkar din wallahi suna da muhimmanci a rayuwar mu kada mu yi wasa da su kada mu yi wasa da su mu rike su kwarai da gaske mala yace wa tatbiquha da kuma dabbaka addu'o'in da zikiran ka zikiri inda dukhulil manzil kamar zikiri lokacin da mutum zai shiga gida wal khuruj minhu da kuma zikiri yayin fita daga gida wa dukhulil masjid da zikiri yayin shiga masallaci wal khuruj minhu da fita daga masallaci wa inda sima'i wa inda sima'i siyahiddik da lokacin da mutum ya ji tarar zakara shi ba an yi bayanin sa a baya ko yawa aw nahiqil himar ko kuma lokacin da mutum ya ji kukan jaki shi ma da an yi bayanin sa wa inda ru'yatil qamar da lokacin da mutum ya ga jaririn wata shi ma idan an ga jaririn wata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce addu'a ko yawa abinda mutane suke fitowa musamman dai da ramadana aka fi duban wata mu za ga ba ma tashi neman wata sai ramadana ya zo sai ga an zo an tara ana ta kallo amma sai ga ina shawwal ina sha'aban ina kaza duk ba a zo a kallon sa sai ramadana ya zo to idan mutum ya ji in Allah ya saka ganshi din wani dan yana jaririn watan to sai kai addu'a Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam kashi nan dai rabbi wa rabbukallah sai kai addu'a haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da mu akwai addu'a da ake shi ma idan an ga jaririn wata wa rukubi dabba da hawa abin hawa shi ma hatta idan zaka hau doki ko jaki ga masu hawa doki da jaki ko babur ko mota ko keke shi ma ba kawai hawansa ake ba zaka yi addu'a zaka ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibuna shikenan sai ka hau kayanka kaga sai ka je lafiya ka dawo lafiya in Allah da ko rigar ka ba ta yage ba yawa mashin ɗinka ba zai kama maka riga ba ko kekenka kaca ta kama maka wando ya yaga maka wando Allah dai haka ba ta faru ba kuma zai ka je inda zaka je lami lafiya amma kawai sai kai tsalle ka haye mashin ɗinka ko kai shiga cikin mota ka kawai ka taka to sai abin da baka so kuma je ya faru saboda baka nemi taimakon Allah wajen shiga wannan abin ba duk annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fita hakim ya koyar da mu waɗannan abubuwa wa ba sha ba zalika malai ce da abin da suke kama da haka abu na goma ay yakhlisa niyyata fil mu'a- fil mu'alaja ya kasance kuma shi mai magani ya tsarkake niyyarsa lokacin da zai yi maganin ya- ya sa a cikin ransa zai yi wannan addu'a ne ko zai yi wannan karatun alkur'ani ga mara lafiyar da aljani ya shafe shi saboda Allah ba dan a ce ya iya ba ba dan a ce in dai yayi wa mai aljanu karatu sai aljanin ya fita ba shi duk aljani ko guda nawa ne in aka kawo shi wajen sai sun fita ba ba dan haka ba yayi ne dan Allah madaukakin sarki mutum ya sa wannan a ransa na sha ɗaya ayyakuna mutahassinan bitahsinatil mazkura fil fasli sadis ya kasance ya yi ƙoƙarin tsare kansa ya katangu da kata- katangar da aka ambata da tsaron da aka ambata a cikin fasali na shida ma'ana fasali na shida yana gaba kenan malam zai kawo mana addu'o'in da annabi yake karantawan Allah da zamu zo mu karanta su a gaba to ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin sanin su sai malam ya ce wa bil jumla a jumlace dai gaba ɗaya kullama zdada al-insanu min Allah qurban duk lokacin da dan adam ya kasance yana ƙara kusanci ga Allah madaukakin sarki izdada min ash-shaytani bu'dan to kuma yana ƙara samun nisa ne daga shaytani yace bal wazdada alaihi quwwatan wa ta'firan barma yana ƙara samun ƙarfi ne da tasiri akan shaytan duk lokacin da kake kusa da Allah to shaytan kuma nesa yake da kai kama abin da bahaushe yake cewa ne inda annabi yake shaidan bayana ko inda aljanna inda annabi yake shaidan bayana ne ko menene to irin wannan abin ne haka wa'lam mala yace ka sani annaka idza qadarta ala nafsika idan har ka iya samun iko akan zuciyarka da ranka wa shaytanika da kuma shaydanin da ke tattare da kai ka iya samun iko akan naka ka turmuza hancin su ka ka kayar da su kai kai wa Allah madaukakin sarki biyayya a cikin ayyukanka to fa anta ala ghairihi ma aqdar to zai kasance akan wasu shedaninka da wani zuciyarka ka fi iya samun nasara wa inna ajasta anhuma idan kuma ka gajiya wajen samun nasara ko wajen samun iko akan shedaninka da kuma zuciyarka to fa anta an ghairihi ma a'jaz to zaka fi iya zaka fi gajiyawa akan wanda ba su ba abinda malaka so ya ce shine idan har Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka ka iya danne zuciyarka da shaidaninka ka ba Allah maɗaukakin sarki to za ka samu dama akan zuciyar wani da shaidanin wani an fahimta amma idan ka kasa danne naka shaidanin da zuciyar ka kai ma kullum kana cikin saban Allah maɗaukakin sarki kullum kana shiga inda Allah baya so ka shiga to ta yaya za ka maka tsammani Allah zai taimake ka akan shaidanin wanda kuma zuciyar wani ina fata an fahimta to shine abin da malai yake nufi malai yace kaifiyatul ilaj hanyoyin da akan bi a yi magani amaliyatul ilaj ta takawwanu min salafi marahil malaiti yadda za a bi a yi karatun ko a yi maganin a tana kasantuwa ne tana yiwuwa ne ta hanyoyi guda uku ta marhaloli guda uku almarhalatul ula marhala ta farko marhalatu ma qabla al-ilaj ita ce marhalar da ake kafin maganin marhaloli guda uku na farko kafin a yi maganin na biyu maganin lokacin da za a yi shi na uku kuma bayan an gama maganin to duk malam zai mana bayani sai yanzu mu ji insha Allah ta'ala wacce abubuwan da ya kamata a ce ka kiyaye kafin ka fara karatun abubuwan da ya kamata a ce kai la'akari da su a inda za ka yi karatun ko a jikin wanda za a yi karatun a kansa ko wanda suke tattare da kai su ne abin da ake bukata a wannan lokaci malam ya ce marhalatu ma qabla al-ilaj na farko tahiyatul jawi sahih shine mutum ya samar da yanayi ingantacce a inda za ka yi karatun a ɗakin da za ka yi karatun ko a gidan da za ka yi karatun ko a shagon da za ka yi karatun ya kasance an samu yanayi ingantacce me ake nufi da wannan shine malam yi mana bayani ya ce fataqumu bi ikhraji suwar min albayt allazi tu'aliju fihi sai mutum ya kalli ɗakunan ɗakin da zai yi abin nan karatun a cikin sai ga akwai hotuna irin hotuna da muke rarratewa a cikin ɗakin mu haka to bala ce duk sai a fitar da su sai ka kalli an akwai hotuna da a fitar da su dan za ka karanta alkur'ani ka fitar da shaidani kuma akwai hotuna a mammakale akwai matsala ina fata an fahimta saboda ka'ida shi da duk inda waɗannan hotuna suke mala'ikun raba ba sa shigowa haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa duk gidan da yake akwai kare a cikinsa ko mala'ika ko hoto mutum mutumi to mala'ikan rama fa baya shigowa gidan to kaga kuma wa zai taimaka maka wajen kora aljannin nan mala'iku ne to mala'ikun kuma za su taimaka maka babu su to kaga akwai matsala kenan to shi sa sai mala yace ka duba ɗakin da za ka yi irin wannan karatun sai ka ga idan akwai hotuna sai ka ce da Allah a cire hotunan nan gaba ɗaya a fitar da su mala yace hatta ya tasanna lil mala'ikati an tadkhulahu har ya bawa mala'iku dama su shiga ɗakin domin fitar da wannan shedanin aljanin da suke a jikin shi mara lafiyan da za ka yi magani abu na biyu kenan yan uwa wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske abu na abu na farko kenan abu na biyu إخراج ما مع المريض من حجاب أو تميمة وحرقها وحرقها shine mutum ya fitar da abin da yake tattare da mara lafiya na alhijab shine wani guru ko laya ko wani kambu da yake jikinsa duk a fitar da su saboda idan za ka yi wa mara lafiya rukiya akwai laya ko kambu a jikinsa shi ma akwai matsala wallahi za ka yi ta yi za ka yi ta yi aljanin ya izuwa saboda ita kanta wannan layan matsala ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana ya ce man ta'allaka tamimatan faqad ashraka wanda duk ya ta laya yayi shirka haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa duk da wasu malaman suna cewa karamar shirka ce da sauransu to amma dai kuma menene annabi ya hana sa laya to in zaka ka duba akwai irin akwai irin layin da ake kafewa a gidajen mutane ko a daki kaga duk daki wani wani gidan wallahi duk daki akwai laya duk daki akwai laya wani kaho ne ma za ka ga sauransu saboda Allah kaho me zai maka kuma sai kaho ne kawai fa kaho ne na rago kawai ko na sa an je an same shi cikin sai a zura wasu abubuwan da sauransu sai a sa fata sai abin da sai a zo a aje shine tsarin gida kaga wannan akwai ina gani akwai rashin fahimta a ciki gaskiya akwai rashin fahimta bai kamata a ce kaho ne zai kare ka ba bai kamata ba saboda haka idan akwai laya a jikin a jikin shi wanda za a yi wa maganin ya cire layan nan idan akwai laya a cikin ɗakin da za a yi masa ya cire ko kambu ko abin da duk wani abu wallahi ba su da tasiri yan uwa abin da yake da tasiri shine ka ba abin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar sai ka kalla ka ga annabi ya koya maka salaya idan da annabi ya koya salaya to wallahi duk da jikin mulayu ne yanzu ba haka bane saboda shine daidai amma tunda annabi bai sa laya ba bai koyar da sawa ba bai ce a sa ba sabon sa duk basu ba shikenan sai a rabu da ita mai annabi yayi shine azkar da addu'i shin Allah da annabi wannan abun Allah ya kare shi ko bai kare shi ba ya kare shi kai ma idan kai insha Allah ta'ala Allah zai kare ka so haka abinda annabi ya shine daidai yan uwa abinda duk annabi bai yi shi ba bai kuma ce ayi ba to shikenan sai a rabu da shi wannan shine abin da yake ne daidai yan uwa Allah ya samu dace abu na uku khulul makan min ghina'in aw mizmar ya kasance wajen ya kubuta daga kide kide da waƙe waƙe ya kasance babu a ce wani music yana tashi haka ce an kunna kiɗa gashi nan ɗakin ana rukiya can kuma ana ta kiɗe-kiɗe da wake-wake saboda ka'ida shine da alƙur'ani da kaɗe-kaɗe ba su haɗuwa a waje guda yawa idan alƙur'ani alƙur'ani idan kaɗe-kaɗe da wake-wake da kaɗe-kaɗe da wake-wake shi sa malamai suka ce da wahala da wahala gaske ka samu kiɗe-kiɗe da wake-wake da ƙur'ani sun haɗu a cikin ƙwaƙwalwar mutum mutum guda da wahala ma'abucin kaɗe-kaɗe ne da wake-wake kuma hafizin alƙur'ani za ta yi da Allah da wahala da wahala gaskiya saboda wancan ya sha wancan abu ne da yake na shaidan shi sa nan ma ya kira shi da mizmari shaitan garaye shaidani ce duk inda ake wannan abin zaka ga abu ne da yake motsa gariza da sauransu to shaidan ya fi karkata zuwa ga wajen shi ko alƙur'ani zaka ga abu ne da yake kwantar da hankali ala bi zikrillahi tatma'innul qulub kwantar da zuciya yake kwanciyar hankali da tattausan yadda hankalin mutum zai kwanta yake wannan alƙur'ani kenan amma abin da ya shafi kiɗa kiɗa da yaƙi kuma sai dai ka ji hankalin ka yana tashi duk lokacin da kake jin kaɗa kaɗa da yaƙi sai ka ji kana hankalin ka yana tashi zuciyarka tana yin wata iri ka ji kana shiga wani irin yanayi abin da suke cewa jazba kana jin wani abu yana fincikar ka to wannan kaɗa kaɗa da waƙe waƙe kenan sai ya kasance duk inda za a yi rukiya ya kasance babu irin waɗannan abubuwan a wajen abu na hudu khulul makani min mukhalifatin shar'iyya ya kasance wajen ba wani abu da yake ya saba wa shari'a sai malam ya bada misali ce ka rajul yalbasu zahaban kamar a samu mutum da yake sanye da zinari a hannunsa namiji yana sanye da zinari ai shari'a ta hana namiji sanya zinari ko haramun ne to in akwai irin wannan sai ya fita a yi mar'atin mutabarrija ko kuma ga wata mace a wajen amma kuma ta yi tabarriji ma'ana ba ta rufe jikinta yadda shari'a ta ce ta rufe ba shi ma irin wannan bai halatta ba ko ga wani mutum a wajen amma kuma ya yi irin askin da bai kamata ba ya yi alƙaza'u shi ma duk bai kamata ba duk sai a kore su irin wannan daga wajen za ka yi ruki a waje irin mutanen da suke tattare da kai a wajen sai ka ga wata mace a wajen ta yi tabarji sai ka ce da Allah a fita waje eh za mu yi aiki ne a fita sai a kore ta kwarai da gaske sai ka kore ta in kuma tana so za ta taimaka maka ne to ta je ta shiga ta musulunci sai ta dawo yawwa in nan wani namiji ne shi ma yake da wani abin da yake ya saba shari'a duk a kore shi dan abin a lokacin taimakon Allah madaukakin sarki ake so a nema yayi abin da ya kamata a wajen kai kuma a lokacin zaka nemi taimakon Allah a lokacin kuma da a wajen akwai wanda suke saba wa Allah to ba za ta yi ba saboda haka duk abin da yake na saban Allah sai a kawo da shi malin abu na biyar da ya kamata a kiyaye kafin a fara magani shine iqa'ul maridi wa ahlihi darasan fil aqida a bawa shi mara lafiyan da iyalansa da suke tattara wajen wani darasi a cikin aqida bi muqtadahu tanzi'u ta'alluq qulubihim ta'alluq qulubihim bi ghairillah ta dalilin wannan darasin da za a basu ne zuciyarsu za ta ciru da ratayuwa da wani Allah maɗaukakin sarki ma'ana abin da yake nufi da a basu darasi a ƙida ba zama da su za a sa littafi a ta karanta ba a ɗan nasiha ce da jan hankali za a yi musu to ku sani wannan aikin da za a yi abu ne da yake Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake iya warkar da ɗan adam ba mutum ba ni ɗin nan da ka gani zan ma karatu to kamar wasila ne ni hanya ce ni da Allah maɗaukakin sarki zan yi karatu ta dalilin Allah maɗaukakin sarki kuma shaɗanin ya fita amma ba ni ne mai fitar da aljani bai kasance an ta'allaka zuciyar shi mara lafiyar da iyalinsa da Allah maɗaukakin sarki kada mutum ya ɗauka cewa kai ne kake da tasirin ko wani abu Allah maɗaukakin sarki shine abin da ya ga dama shi zai zarta to ya kasance an wa mara lafiya da iyalinsa wannan abu na shida malai ce taqumu بالتفريق بين طريقتك في العلاج وطريقة السحرة والدجالين ka yi ƙoƙarin bambance hanyar da kake bi wajen yin magani da kuma hanyar bokaye makareta wata bayyana lahum anna alqur'ana fihi shifa'un wa rahma ka bayyana musu cewa shi fa alqur'ani da za a karanta Allah madaukakin sarki ya tabbatar akwai albarka akwai rahama akwai waraka a cikin sa kama akhbar al-maula azza wa jalla kama yadda Allah madaukakin sarki ya bada labari ka gaya musu wannan sannan abu na bakwai tashkhisul hala shine kayi binciken halin mara lafiyar don ka gano wannan irin aljani ke jikinsa kuma idan akwai aljanin ma guda nawa ne idan guda nawa ne ma shin musulmi ne ko ba musulmi ba dan zai baka dama wajen iya fitar da shi cikin sauki shi tashkhisul hala wa zalika bi iddati as'ila tuwajjihuha lil maridi mala yace wannan zai faru ne ko ta hanyar wasu ɗan tambayoyi da zaka fuskantar da su zuwa ga mara lafiya lakin ta ta'akkadu min tawaffir al a'radi aw mu'dhamiha sai dai mala yace zaka tabbatar da za ka yi ƙoƙari ka tabbatar da alamun da za ka iya ganowa ta dalilin tambayoyin ko kuma mafiya yawan alamun misali tambayoyin shine kamar ka ce masa hal tara haiwanatin fil manam shin kana ganin dabbobi a cikin baccinka idan kana bacci kana mafarkin dabbobi wa kam haiwanan tara sannan dabbobi nawa kake gani duk wani yana da ma'ana fa yan uwa duk yana da ma'ana tambayoyin guda nawa kake gani idan kana gani wa hal huwa nafsul haywan fi kulli marra kuma idan ka tashi mafarkin dabbar kullum guda ɗaya kake gani ko yau kaga miciji gobe kaga kare jibi kaga saniya gata haka idan ɗaya yake gani kullum akwai abin da yake nufi idan daban-daban yake nufi shi ma akwai abin da yake nufi hal tara haywanan yutariduka fil manam shin kana ganin wata dabba tana biyo ka da gudu a cikin bacci hal tara ahlaman mufzi'a shin kana ganin mafarkai masu ban tsoro hal tara ka annaka sataqa'u fi makanin al shin kana ganin ka kamar zaka fado daga wani waje mai tsayi hal tara ka annaka tasiru fi tariqin muwahhish shin kana ganin ka kamar kana tafiya a wata hanya babu kowa hanya mai ban tsoro kai kadai kana ganin wannan duk zaka tambaye shi wannan malai ce wa tastamiru fil as'ila an jami'il a'radi fil manami wa fil yaqza za ka ci gaba da yi masa tambayoyin da suke da alaka da abin da yake iya gani a mafarki ko abin da yake gani a farki kana yi masa tambayoyi kai kuma kana tara tambayoyin da amsar da ya baka a cikin zuciyarka kana fitar da result din menene yake damunsa wani irin aljani ne a jikinsa hatta ta ta'akkadu hatta ta ta'akkada min wujudil hala har ka tabbatar da samuwar halin da yake dauke da shi na shafar aljani wa yumkin أن تستشف أن تستشف من هذه الأسئلة أسئلة عدد الجن تهنير ونن تنبوين ذاك مثلا ذاك إيا تنتنتوا كغاني عدد الجنين دسكي ذكينسا ونوعه دا إيرن نوع الجن فمثلا ما ليس مثالي إذا كان يرى في كل منام ثعبانين idan ya ce maka kullum idan ya kwanta bacci yana iya ganin maciji guda biyu ya ce yana ganin dabbobi maciji yake gani kuma guda biyu yake gani mala ya ce fa haza yadullu ala annahu muqtarinin bihi jinnan to wannan abin da yake nufi akwai aljanu guda biyu a jikinsa kenan ina fata an fahimta yan uwa ya ce maka yana yin bacci amma kuma shi kullum idan ya kwanta bacci sai ya ga macijai guda biyu sun biyo shi ɗaya ta nan ɗaya ta nan to aljanna da suke jikinsa guda nawa ne guda biyu ne misali idan ya ce maka kuma yana ganin maciji yau gobe kuma sai ya ga wani abin ba maciji ba shi ya nuna maka cewa aljanna da suke jikinsa ba ɗaya bane sannan kuma nau'insu daban-daban ne nau'insu daban-daban ne kamar yadda ka san a cikin mutane jinsinsu daban ƙabilarsu daban to su ma haka suke to abin da yake nuna maka kenan mala yace wa kaza law ra'a fi manamihi rajulan yalbisu saliban idan da a ce mutum zai ga a cikin baccinsa wani mutum yana sanye da asalib me asalib cross an gane cross irin na kiristoci mutum ya rinka yawan mafarkin wani mutum yana sanye da cross wata karrara hadal hulum kuma irin wani mafarkin ya maimaitu ya maimaitu ba ɗaya ba ba biyu ba fa hadha yadullu ala naw'il jinni sari haka ne wannan to ba asari ya kamata ya kasance ba فهذا يدل على نوع الجن النسارى an fahimta nuna din ce ta goge annasara sai nuna maka cewa nau'in aljanin da yake jikinsa shi kuma kirista ne kenan shi sa yake ganin sa da me da da cross insha Allah ta'ala za ku zo ku ji wata kisa mai ban mamaki a gaba a da shi malam Wahid Abdulsalam Bali din zai kawo wanda daga cikin irin nau'in ruqiyar da ya gabatar game da wani aljani kirista ta hakan ta kan faru idan aljini kirista ya kama dan adam musulmi sai ta kokari ya ga ya zama da shi kirista shi ma mutum ne musulmi amma wasu lokacin sai rinka wasu abubuwa haka na kirista to duk sakamakon tasirin wancan aljini ne malai ce hadha idza kanat halatu ghayra natiqa a ba waɗannan tambayoyin duk za ka yi wa mutum su ne idan ya kasance aljanin bai yi magana a bakin mara lafiyan ba ma'ana lokacin yana nan cikin lafiyarsa kafin aljanin ya buge shi za ka yi masa waɗannan tambayoyin sai ya baka amsa amma idan ya kasance kuma aljanin ya zo jikinsa to magana da za ku yi da shi kuma ita za ta baka tabbacin abin da ke tattare da shi ba sai ma ka ji waɗancan abubuwan ba malai ce amma idan kana a nafiqatan bi ma'ana anna aljinni qad afsah an nafsihi amma idan ya kasance shi shedanin aljanin yayi magana akan kansa wani tsaka ala lisaniha ya yi magana a bakin mara lafiyar ko kuma a harshen mara lafiyan fala da'i litashkhisi to babu buƙatar sai an yi irin waɗannan tambayoyi tunda abin da kake nema na amsa ka samu sai an halata wadihatu saboda halin a lokacin ya fito fili karara an san shi malai ce na takwas yustahabbu an tatawadda qabla al-bada'i fil ilaj abu ne mai kyau dan uwa kayi alwala kafin ka fara mai kafin ka fara shiga cikin maganin kafin ka fara karatun alkurani me yasa ake so alwala saboda alwala kariya ce yan uwa ita kanta alwala ita kadai ko babu addu'a kariya ce daga shaidanu haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ambata duk lokacin da mutum zai kwanta bacci alwala to Allah madaukakin sarki yakan turo mala'ika na musamman ya gadin sa babu shaidanin da isa ya cutar da shi to akwai bukatar kai da zaka yi karatun ka fara yin alwala wata amuru mamma aka bil wudu'i wanda zai suke tare da kai a wajen su ma su alwala idan za idan za ta yi mara lafiyan shi ma a cikin halin lafiya aka same shi to shi ma ya je alwala sannan wanda za su taimaka maka su ma su je su alwala malai yace abu na tara idza kanat al maridatu unsa idan ya kasance wanda za a yi wa maganin mara lafiyar mace ce la tabda'u fi ilajiha kada ka sake ka fara yi mata magani hatta ta tahashshama وتغطي وجهها وتشد عليها ملابسها har sai ta samu jikinta ta tattamke shi da kaya ta rufe fuskarta wata shuddu alaiha malabisiha ta kuma a daddaure jikinta da kayanta hatta la ta takashafa hatta la ta takashafa afna al-ilaj saboda kada ta yi tsiraici lokacin da ake magani ina fata an fahimta idan mace ce akwai bukatar ta sa kaya sosai a jikinta ta ɗaɗɗaure jikinta ta yadda ko da tana wannan shuru-shuran jikinta ba zai buɗe ba ina fata an fahimta don hakan ta kan faru da yawa ana karatun sai ka ga a garin shuru-shuru ko abin da ya kama da aka ko zanen ta ya kunce ko wani abu kai kuma namiji ne ina fata an fahimta komai zai iya faruwa saboda haka idan ta yi wani abin ko da ta yi wani abin insha Allah ta'ala babu abin da zai faru zancen ta rufe fuskar ta wannan ba ba lalle sai ta rufe fuskar ta ba shi ma yana ɗaya daga cikin masu ra'ayin cewa sa niqabi ga mace wajibi ne an gane shi sa ce ta rufe fuskar ta wasu daga cikin malamai suna ganin cewa dole ne wajibi ne mace sai ta sa niqabi in za ta fita daga cikin sa akwai irin su bin ba su bin usamin da sauransu wanda albani kuma da sauran malamai sun saba musu kace sai niqabi ga mace ba wajibi bane abin da yake wajibi shine ta rufe jikinta gaba daya banda tafin hannayenta da fuskarta wannan in sun bayyana ba matsala ba ne mala ya ce abu na goma wala tu'alij mar'atan illa fi wujudi ahadi maharimiha sannan kada kada ka sake kai wa mace magani ba tare da samuwar ɗaya daga cikin muharramanta ba kada ya kasance kawai kaje ka samu wani ɗaki daga kai sai mata ku rinka shiga wannan wannan haramun ne wallahi duk imanin ka haramun ne kowa yake kawai mutum ya kasance wani shi magani yake sai zai shiga cikin ɗaki daga shi sai mace sai ce ba wanda zai shiga kuma idan shiga sai a rufe to a bar shi a buɗe mana a daga labule kowa ya rika gani amma sai mutum ya kulle fa wai daga shi sai ita kuma ya ce ba wanda zai shiga wai daga shi sai ita wallahi wannan fasikanci ne saba wa Allah madaukakin sarki ne kada ka yadda kai wa mace magani ba tare da wani abin da ta ba in za mata take ce ina babanta amma mata aure ce ina mijinta yazo ya zauna ai dai ba wanda ya fi kishin ta kamar mijinta ko ko babanta bai kai kishin ta kamar mijinta ba to mijinta yazo yawwa gashi duk abin da aka mata sai yana kallo idan sa cikin idan ka idan budurwa ce ina babanta bayanan ina wanta kokarin ta koyarta a yi a gaban ɗaya daga cikinsu kada ka sake za ka yi wa mace magani ko za ka yi wa mace karatu ka yi daga kai sai ita wallahi wannan zai haifar maka da matsala duk inda za ka ji an ce an samu matsala mai rukiya ya yi kaza mai rukiya ya yi kaza irin wannan abubuwan ne irin wannan abubuwan ne mutum yana karatun alkur'ani mace budurwa baliga daga kai sai ita ta fita a hayyacinta me ba zai faru ba shedan zai isa maka komai lokacin da shedan lokacin da shedan zai zo ya juyar da zuciyarka baka sani ba Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin kisar Annabi Yusuf alaihi salam yace walaqad hamma biha walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi annaban Allah Annabi Yusuf alaihi salam haka Allah madaukakin sarki yace wa hamma biha duk da malamai sun yi tawilce tawilce kala kala akai amma dai wa hamma biha shine shi ma yayi yunkuri laula an ra'a burhana rabbi ba da dan ya ga hujja daga Allah madaukakin sarki ba kai kuma waye kai ba a cin alwashi akan mace yan uwa wallahi ba wani duk imanin ka ba a cin alwashi akan mace alwashi ɗaya ne ka guji abin kawai shi kadai ne amma babu wani wanda isa ce ai shi bai isa ƙarya ne wallahi astaghfirullah astaghfirullah na yi istigtabin kalmar da kamata ba amma ba daidai bane yauwa wannan shawara ce ga duk wanda zai yi irin wannan harka wallahi shawara ce shawara ce to duk wannan bai kamata ba gaskiya ka'ida addini ne ba daidai bane in dai addini ne wannan ba daidai bane sai dai in tsarin su dai na asibiti to amma dai addini annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace babu wani namiji da zai keɓanta da wata mace sai na ukun su shedani ne haka annabi ya ce kawo abin ba wani wanda aka ware ni ba a ware ni ba kai ba a ware ka ba ba a ware ustazu ba ba a ware akrama kallawa ba ba a ware ya sayyidi ba ba a ware kowa ba a ware shi ba kowa ya shiga ciki ka keɓe daga kai sai mace wannan matsala ne yan uwa matsala ne mutum ya guje shi mutum ya guje shi matukar kana son kana son kanka da arziki ka guje shi to wannan shine in mutum zai yi irin wannan abin shine ya kasance wani dan uwanta nata na jikinta ya zo sai a yi a gabansa a gama tashi ya tafi Allah kare mana imanin abu na goma sha ɗaya wanda shi ne na kusa da ƙarshe ma laice wala tudkhil ma aka ahadan min ghairi maharimiha kada kuma ka bari wani wanda ba muharramin ta bai shiga tare da kai in dai ba wanda zai iya taimaka maka ba dan wani lokaci sai a zo ana karatu sai ga an zo an taru kamar kamar inda ake wasa da biri an zo an taru ana ta kallo ba daidai bane ba daidai bane idan ya kasance akwai dan uwan nata da kai in akwai wanda zai taimaka maka wanda dole sai da shi babu laifi sai ku yi amma duk wanda ba shi ba sai a fita sai ya fita waje sai ku yi abu yawa wannan duk abubuwa ne da ya kamata a kiyaye abu na ƙarshe yan uwa wanda zamu dakata akan sa kuma shine tas'alullaha azza wa jalla ay yu'inaka ala ikhraj hadha al-jinni shine abu mafi muhimmanci kafin ka fara ka kaskantar da kanka ka koma ga Allah madaukakin sarki ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka wajen fitar da wannan aljani wayan suraka alaihi ya taimake ka a kansa don ba ƙarfinka ba ne ba dabara ka bane wallahi baka da wani karfi ko iko akan aljini in ba da karfin Allah ba ya fi ka karfin jiki ya fi ka karfin kwakwalwa duk wani abu da ka sani shaidan aljini ya fi ka amma sai Allah madaukakin sarki ya dora ka akan ka saboda me saboda alqur'ani da kuma Allah madaukakin sarki da ka dogara da shi saboda haka mutum sai addu'a Allah madaukakin sarki ya taimake shi to insha Allah ta'ala waɗannan sharadai idan aka kiyaye su sai a yi aiki lami lafiya a tashi ba a samu matsala ba Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am نعم نعم ba lalle ba ya ce abinda maka bayani game da alamomin shafar aljanu idan kama kana jin biyu ko uku daga ciki yana nuna cewa lalle akwai aljanu a jikinka shine na ce ba wai daga jin alamun zai tabbatar da cewa akwai abubuwa guda uku na farko shine za ta iya waye kasance aljanin yana jikinka na biyu za ta yi a ce kana jin alamun nan amma bai shiga jikinka ba attempting din shiga yake so yake shiga na uku kuma za ta iya a ce gaba ɗaya ba alamun ma shiga aljani bane wani abin ne ya dace da irin wannan alamar duk za ta yi saboda haka irin wannan sai an bincika an gano menene sannan za a tabbatar amma kada mutum kawai tunda da alamun da muka ambata jiya da wahala mutum ya ji baya ɗaya daga jiki to kaga zaka ne sai a ce kowa ma da aljani a jikinsa yana na'am bismillah na'am eh na'am waɗannan malamai suka ce babu laifi hoton da ya zama dole kamar irin na passport national id card da sauran sunan malamai suka ce in ta kama tun da lura ne duk za a iya yi ba matsala amma dai abin da aka ce shine tun da su waɗannan zuwa kai ka aje su a waje a cikin ɗaki ko a ƙarƙashin dura wannan babu laifi ba zai hana mala'iku su shigo ba amma da wanda aka lillika su da an shigo ake gani su ake bayani akai ana wancan babu laifin Allah da na'am bismillah ya ce zama a bakin kofa dokin kofar ɗaki da aka ce a dina zama a kofar ɗaki saboda za ku ji tun a dauri ana cewa ba a zama a bakin kofar ɗaki saboda akwai aljanu a ciki to kun ga mun karanta a makin jin ko tun a farko farko littafin guraren da aljanu suke zama ina ji malam bai kawo wannan ba ko yawa inda a ce akwai wani nassi da ya tabbata cewa aljanu suna zama a wajen to na san malam insha Allah ta'ala zai kawo shi amma bai kawo shi anan ba akwai wasu gurare da za a iya bincikawa a gano akwai saboda haka gaskiya ni dai ban taba ganin cewa dokin kofa gurin zama aljanu bane ban taba ganin wannan ba gaskiya saboda haka inda akwai in akwai wannan sun wanda wani ya gani akai to amma ni dai ban taba ganin da aka ce dokin kofa gurin zama aljanu bane Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am bismillah wannan shi kare babu wani sauki gida koda koda za ka
mun yi bayani akan ajiye kare ajiye kare zaka iya ajiye kare da dalilai guda biyu zuwa uku na farko shine kasance karan farauta ne in kai mafarauci ne to babu laifi ka samu karan da zaka rinka zuwa yana kawo maka abubuwan farauta na biyu idan kai manomi ne karan da zai iya da zai rinka bin shanun ka kuna tafiya kiwo tare da shi wasu malaman kamar hadisin Abu Hurairah Abu Hurairah ya kara da cewa karan gadi gadin da yake karan da yake gadin gona ko abin da ya kama da haka wannan duk babu laifi malamai suka ce idan mutum ya rike shi babu laifi to amma shi ma din bai kamata ya kasance yana zama a inda kake zama ba ya kasance yana shigowa cikin ɗakinka ko abin da ya kama da haka ina fata an fahimta an a cikin ɗakinka yake to wannan nassin zai hau kansa na inda na inda kare yake annabi baya nan kuma la'iku ba sa nan Allah ya sa mu dace na'am na'am gaskiya ne babu laifi an aka yi wanka wanka babu laifi abinda aka ce shine yawon yara da kaiwa da kuma shine zai iya sawa su hada waje guda to amma dan an kai yaro ban daki an masa wanka da wannan babu laifi insha Allah ta'ala yawa na'am na'am kai shi kenan sai mai addu'a na'am eh gaskiya ne tambayarsa shine game da turare da addinin musulunci ya hana sa mata turare mai tashi in aka ce sa turare kada a laƙi sa kawai a ce sa turare in ka ce sa turare to sai kasance duk wani turare mace haramun ne ta tashi amma abin ba haka yake ba abin da aka ce shine turaren da yake tashi wanda in dai kauce za a gane wani ya wuce to irin wannan turaren a ka'ida addinin musulunci haramun ne mace ta sa irinsa har addinin musulunci ya kira ta ma da azzaniya mazinaciya dan ɗaya daga cikin abin ɗaya daga cikin abin da malaman tarbiyya suke suke faɗa shi ɗaya daga cikin abin da yake ta da sha'awar mutum akwai jin ƙanshin turare akwai jin ƙanshin turare to duk macen da ta zo ta wuce ta gaban namiji turaren ta yi buga shi kamar tana tana masa tallan kanta da kanta ne saboda ka haramun ne mace ta sa turare mai tashi ta rinka yawo da shi wannan kuma haramcin bai shafi macen aure ba kadai in dai mace ta kai shekarun balaga alƙalami haukanta haramun ne ta sa amma irin turare nasu na mata wanda babu laifi ta sa irin turare da suke ce masa humra ko humra da irin turaren da ake sawa a hammata duk wannan babu laifi mace ta isa kayanta wannan ba laifi ba idan ba ya ta yi kasance mace ta zauna kuma tana bugawa ba saboda duk abin da zai kawo mata da wannan dan bashi bashin ta sashi amma dai in dai mace ce ka yi kokari ka gama ta ba ta sa turare mai tashi ba haramun ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana ka yi kokari ka ga ɗan ka ba ta sa turare mai tashi ba haramun ne dan yanzu wani yake ban labari ya ce wallahi malam a biyu ke wata yarinya da ta shiga da ta shiga banɗaki shiga banɗakin kawai ta yi ta fito sai da sai da ta banɗaki ya sace na ƙarshen turaren wallahi ku yake ban labari mun je mana wata lakta ne baka muke irin wannan bayan ce wallahi malam wata yarinya ta shiga banɗaki a biyu ke ta fito kawai shiga ce ta biyan bukatun ta fito ce wallahi sai da akwai kusan sati in dai ka shiga banɗaki sai ka da ƙarshen turaren nata kuma mace ce kaga wannan akwai matsala wanda da yawa daga cikin mata ma ba su ma san hakan ba ba su sani ba turare masu ƙanshi masu ƙarfi suke sawa ki haƙuri baiwar Allah idan kin je aljanna ki sa turaren da ya kamata inda kin shiga aljanna amma in kika sa a duniya kuma shikenan Allah madaukakin sarki ya zamu dace abinda muka faɗi daidai na'am an a cikin gida ne da kai sai ita babu laifi irin wannan mai ƙanshin in kai za ta yi wannan babu laifi amma ta fita da shi waje wannan mijin ya ji shine haramun amma kai ta sa maka babu laifi insha Allah ta'ala ita shi ma ko to ko kada mu ambaci sunan turare kawai mu ce turare mai tashi ba daidai bane asa in dai turare mai tashi ne bai kamata mace ta sha ba Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah